أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصر عليك المستقيم وعلى آله أحق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama muka ga wannan masallacin mai albarka domin gabatarwa da mutum alƙur'ani mai girma kamar da aka saba kullum a bismin lahi yau karatun mu idan Allah ya yarda da ikon ka za mu tashi daga farkon sura mai daga wanda da su a rai wato zuwa abin da ya sauwaka wannan sura na yake daga mai zuwa da su a rai an sauka ita lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana Madina idan a can karshe wata rai ya zama da gawo zuwa karshen sura wannan ya sauka ne a Madina lokacin wani wani ya riga a ku a kayan wani gabu ya yi da ashar dubu na wuce shi da sai na ali wani karfan kafu wanda ya sa aka soke zaɓu guda uku aka fere su aka ɗauki cikin aka ja aka yi jaɗe katuwa aka ɗaura a kafarka sai shi a gabuwa a zuwa jaɗe yi kin ga a gabuwa ma ana suka hadu aka yi ta ja aka yi ta da ina kafin bai wada ba suka yi duka har aka ja jari wani lokacin da ya ga da hannayen da miki hannayen a tattafi a ƙarfi tattafi a kasuwa ya sha wa ba za ba zai gaji ba saboda ƙarfi ne wani ga arzika da mutum da ƙarfi ma wani ya ga ta yawa ta hanyar to shi ne a kan hakkinsa wani abu ya faru kamar yadda in Allah ya ta zama da ƙarshen sura shi ne suka fafata yaƙi da sai na ali a ranar manzana sallallahu alaihi wasallam ya rada wa sai ji ali rawaninsa rawanin dan manzon Allah ya dauka ya rada wa sai na ali a kai ta kaje ka tare sai na ali tare ya babban lafi ya wadi girman da kasan ai babban lafi daga nan ake zuwa sai na ali sarkin yaƙin manzon Allah daga nan kuma gidan ake suka samu in za a yi rage gudu haka na sai a nemi wannan rawan a nemi wannan kuma a kewaye ba kayan ka ka ga sai ya zama kai rage yin wannan rawan ko ka zo a tafa ne ba zai ba ko ba zai yi ka zama ko mai anguwa ko jauro ko wani haka na rage kan yi don ka zo a kafa wannan a hakkin wannan wajiya ne wato wani ayar da dauka a lokacin yakin kandar wannan kuma ka gana madina ne ayoyin turar wato wannan zuwa da zuwa ra'ayi wato ayyukan mai kani wato dari biyu da ashirin da shida shine ayoyin wannan sura kalmomi kuma wannan sura tana da kalma wato dubu biyu a kalma dubu ɗaya da dari biyu da sittin da bakwai shine kalmomin ta sai harkoki kuma suna da harafi dubu biyar da dari biyar da arba'in da biyu wannan da zuwa da kan kira ko da su a rayu wace in Allah ba mu zuba wala Allah ka zo sai daure haka na zo za mu iya karanta wannan kalmomi da wannan wato harkoki abu na kira harafi duk bai da harafi shi da da mata da ke badan ladan karatun alkurani yake badan ladan harafi yace ban ce muku alif da min harafi ba ba yake ban bada ba lakin alif harfin lamun حرف ميم حرف انت الف لام ميم ده حرف جوج هنا بقى كما ده عندي بسم الله الرحمن الرحيم حرف جوم تاكارا يا بعد لا دا جوم جوم جوم تاكارا لا دا اي ده shi ne tare da zamu abin ya rike sama duka da yake cikin darajar Qur'ani da irin yanayi da lokacin da suka karanta Qur'ani sannan haka da yake tafiya yawa Allah ya dan dace بسم الله الرحمن الرحيم تقييم على على مراد ذلك Allah shi gwaro kan ka sanin abin da yake da ranar harba har guda ka aya ta littafi wannan ayoyi ayoyi ne da littafi ma'ana na alkurani wani rabatu bi ma'ana ne muradin na ma'ana da ne ba wato ayoyi ne daga alkurani almubin mabayani almunzir al-haqa wanda ke bayyana da gaskiya min al-batili da ƙarya da alaka baki on nafsaka wannan aya ta daga cikin ayoyi ne girmama manzon Allah da Allah ya girmama maje da Allah yake lallacin annabi yake lele annabi sallallahu alaihi wa sallam a ga annabi me kake da hankalinka me kake da abuwa me kake jin baki idan ba imani ba iko annabi ba ya jin dadi a ce an bari Allah hankalin zai yi tashi ala ce kwanzu da hankalin ya mahu ka kwanta kuwa Allah ya kuni mumin nan kawai mutanen maka in ji imani zai dame ka wala Allah kuna ala Allah dai an san alarci na garji ne na kwanayi ko tsammani amma la Allah a nan na isfaki ne wato na tausayi ne na tausayi wato Allah Muhammadu ka sauƙaƙa wa ranka in ji Allah yana ran lajin da sauƙaƙa wa kanka a nai Muhammadu kankan da hankalinka ko bi imani ko ka bi imani ba ruwanka kai dai ka kafa da abin da ke so in kai sarka ga munata in na ja idan muka ga dama in ji Allah ni na zuwa ne da mai ayatan sai mu sauka mu zo da aya daga sama fasalat anaku duk wuyan su gaba daya duk uba zalla mai zari duk uba ne yawa wato dukuba ne amma sai su da fili kamar mali alhaji amma mudari ya ke nufi aika zullu sai su da wama a na su wuya a yanzu la haka biyu na suna kankan da kai ba su minu da fari da kada mun ga dama ya ce Allah to haka za mu amma Allah bai ko ba in Allah bai ko ba ba zai yi ba duk wanda gani da imani imani kayan Allah ne wanda bai ji mani ba kuma to mai abu bai bashi ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani hadisin da yace inna la yujibu liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yujibu iman illa liman yuhibbu sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana ba da imani ga wanda Allah yake son sa eh bawan Allah mutumin kirki ko a duniya kai Allah yana ba da duniya ga wanda Allah yake son sa bawan Allah mutumin kirki ya samu kuɗi ba na wasa ba na ce ne ga imanin daga kuɗin da aje wani mallaki hada wanda Allah ya ba zan zama Allah na kuɗi da shi kamar munafiki ko kafiri ka gani da kuɗi da yawa ko ka gani da mata ko gani da ƴaƴaye da yawa mutanen kirki ma wani ƴaƴa naka samu duka Allah yana yin irin wannan wala yudri imana illa liman yudri amma imani kam Allah baya bayar da shi sai ga wanda Allah yake kwanta in ka ga Allah ba ka imani to ka ji daɗi sai dai ka sani imani yana raguwa imani yana da duwa shi ko abu a zuwa ran raguwarsa da duk abin da yake raguwa ba ta zai iya karewa ba sai dawo babu to idan mutum da ayyukan sabo sai ya zama imani ya gudu sai imani ya dawo babu Allah ya kiyaye amma idan mutum ya dogoma ya dukuba ayyukan alkhairi to har zai kai abin da ya kai domin nan har har matsayin wani kaga ana kaiwa da aiki an nan ne ba za a samu da aiki ba don zaɓen da Allah ya yi na tafi amma sauran matsayoyi da dama in dai ba dokin kadai ma ba ka zama wannan kan ba zai ba kuma na tsawa ake akwai daga cikin a daga kujibi dai abin da ya sama yawa sun fi sun girme ka da aiki su na tsawa Allah ya ce amma sauran wani ya haka masu garamomi da abubuwa suka mutum ya aiki sai zama ai wani mutum ya taɓa yin hidima wa mahaifiyarsa ya yi mata hidima domin Allah ita zo za ta mutu yana goye da ita yana goyon da bayansa da ɗan ganinta ta zo fa aibu eh da Allah ɗana ya mutu ya yi da yadda ya kamata ya rike ya yi komai ina roƙon ka Allah dan nan na duk abin da roƙi ka Allah kai mata eh da ma duk abin da yake to in ga Allah to Allah zai mata ta ga ya samu wannan matsaya ne ta hanyar ladabi da biyayya wa jatumata to wanda yake da wajibi zai yi wa jatumata biyayya ya zama gurguran abun da Allah ya so ya zama har wata rana ce wannan mutum da nake baku labari annabi zana da biya cikin rana ga bazara irin yanzu za su rana yana da biya da kafa cikin daji sai zo ga mutum sanar mutum yake biyan kai ka ga alama ya ga annabi tare ya ga lalle wannan mutum ne kami yana da biya cikin wahala cikin rana sai ce malam ina zuwa haka annabi za su ji maka za ne domin malam da kawai daga na aji maka da shi sai wani mu gani ya dai ga yayi ga ya abu wanda waro ta ayi abuna ga jimare ta alena in kirawo ga jimare ji wannan mutum ba sai ga jimare ya dai zama ga wanda ya ji malam hau ya da bi ya kawai ya su kawai ga jimare ke sauki jin da gina eh ya fa bai da bi annabi ya da wannan wanda annabi ne mursali a cikin ana ruwa wannan ba annabi eh ba ne ba ne ya nuna da wurin Allah ya samu duk abin Allah ne yake a yi shi ana samun yardar Allah a wannan gurin duk abin dai Allah ne yake a yi shi eh a yi shi kuma ana samun yardar Allah kai dai abin da yake damuwa sallama a rinka sallama a kuma yi don Allah wata rana wani mai suna abu muharamu ya je ba ku zagi abu muhammadu kera wani ya ga yadda suna rarrabe ba su da kafa buguwa ce rarrabe take yi ta ke ba a a a yi da yawa da yawa da ta bugu ta yi da gida eh kawai yana da wani kawai sai an han ba da gida da dawo ki ta mi da malai da ya ya ga ga ga da ke kuma da ke da ka ji malai da shi to na ba ko da karam bani wa ta ka ji au Allah ya mu gaba ga yara sha'aba Allah ta ka Allah ji yi ka Allah ji to ai ga ni mun yanko to an yi za a yi ake yi to duk da ala ya hana abubuwa irin wannan irin wannan ana neman shekar ake ka da wato da aiki da kudiri a zuci a yi aiki wa Allah domin Allah kuma a kudirce a zuci Allah bai kama abin da aka yi da kokoto ko kuma abin da aka yi da nuna wani gwaninta Allah bai kama amma ya ce min zikirin wani an mato ina alkur'ani ba ya zuwa musu mina rama ba ne daga mai rama modasin wanda yanzu suka ji shi shi ne ma'anar modasin kur'ani da aika na kadimi ne ko wa kullum ma ta hannun kadimi ai kadimi ne kur'ani kadimi ne amma ana kare modasin wato abin da kai baka taba ji ba ne amma dai ka yana da dawa dawa ila kanu an modasin ba da ne su zama suna bijirewa ba karfar da buɗi sun kare da ƙur'ani ba ya bi mu an bawo da sanu ƙarshe shi ne an bawo ƙarshe zai zo masu annabi ya sa'adu na abin da suka zama suna iskili ƙarshen zai zo za ku gani awala ne rau ba su gani ba ne ilan an za a ƙasa kan amfani na biya da yawa muka yi da dare a cikin ƙarshe Allah in kulle zaujin kare ne muka yi kowane nau'in mai kyau karimu a nan mai kyau ina bi zalika da ayatun lalle a cikin wannan akwai aya da lalata mai nuni alaka mali kudrat ji ta'ala a bisa cikin iyawar ta Allah wa da sunan wa ma kana aktsaruhum mu'mini amma yau yau su kun ba da gaskiya ba to wannan rashin imani nasu fi ilmi la cikin sanin Allah Allah ya san ba za su imani ya zama mutaki a cikin tauhidi amma zama mutaki ba zai ba yawa ba zai ba wanda rabaka lalle ne ubangijinka da huwa azizu shi ne mabuwayi zurgin zafi ma'abodin iza buwaya kenan wato abin da kira iza yawa ba wanda ya ga gare shi ko ya fi karfin kowa a jibicin ya fi karfin kowa shi ko ba wanda ya ga gare shi yawa yan tafi mu yana yin abubuwa shi ake kira al'amur gayya ni da kafin da kafirai yana yi sanda ya tashi dama alim jinna la alayhi min zalimi hatta da aka bala yin firidu Allah yana jinkirta a zalimi amma ya kama shi ba zai iya kukucewa ba arrahim Allah mai jinka yi ne yarhamul mu'min yana jinka yi mu'min ne na'am haram
وإذ نادينا ربك يعيدنا وفرعاتهم قوم فرعون ألا يتقون قال إني أخاف أن يكذبون ويمين لي ولا يعتذر لساني
na'am وألق إلى هارون ولهم علي ذنب وأخاف أن يقتلون na'am قال كلا قد أبى آياتنا إلا معكم متبعون na'am قال يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين na'am ونزل معنا بني إسرائيل قال لم نزل فينا وليدا ولدت فينا من عمرنا سنين وضعنت وعدتك التي وعدت وأنت من الكافرين قال فعلتها إلى الله من الله فأمرت منكم لما تبدكم فأراها سبيل فيهم وجعلني من المرسلين to Allah madaukakin sarki yana gaya mana Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata idda wato da annabi Musa da Fir'auna a cikin alkurani mai girma ba wani annabi mursale ko wani bawa na Allah salihi wanda aka yi kiran sa alkurani ana marwaitawa kamar annabin Musa kaga da Musa tun daga zuwa bakara ke samun sunan da har turi Ibrahim wa Musa ta kula aka kare kaga ya zo haka ji kaga an zauna ka gani ko to shi ma da ana tun a bakan ake da zai yi wani ana jiran sani kaga shi ma haka aka dinga buga ne to masanan har ji sun ce da ya sunan Musan ya dan tuna da yawa da suna ɗaya kwal a cikin Qur'ani to yana yin magana yin magana sai a kawo kisan in ayi magana ayi magana sai a kawo kifar in ayi magana ayi magana sai a kawo kifar to kuma ala ayi halin kowace iza aka kawo ko da bata kai wata gaba ta tsawo ba kuma je ka ji an faɗi wani abu wanda a tantin ba faɗa ba eh saboda gwagwarmayar da aka yi tana da yawa a nan musa ya yi gwagwarmayar da fir'auna a kullo ta nan fir'auna ya kullo nan fir'auna ya ke shi nan nan mutum in an kullo nan ya kullo nan in an kullo nan ya kullo nan haka ya dinga yi Allah ya wata kurka an fata ya rasu Allah ya kawar da mutanenka ina da rabuka musa yayin da ubangiji ya kira musa lailata a daren da ra'an nara ya ga wuta wa shajar fi musa kenan wa shajar da wata bishiya anan musa alaihi salam bayan ya bar gidan fir'auna ya gudu madayana kamar yadda muka faɗa a tarihi ya tafi baya da guziri ya gama hanyar garin da tsakanin garin su inda ya gudu da garin da zai je babu ko kauye ko riga babu a tsakani amma nisan sai an yi kwana takwas ana tafiya tafiya irin ta mutan da kwana takwas tukuna yana a je ga ga tafiya kwana takwas ne da bukatar abu guda biyu na farko akwai bukatar guziri wanda za a ke ci ana ja kafin wannan kwanaki ɗaya kenan sannan na biyu akwai buƙatar ko dai gayya ko makamai saboda ba za su shiga jeji irin wannan a cikin kuma babu koma a dajin ba kamar dai ga nan muda ya kama hanyar jeji shi ɗaya ba ya da ko da ruwan sha balle abinci bai da abin kuma komai babu saboda ya zai cikin tashin hankali da abin da zai same shi daga firawuna ya da labari da fa'an musa Allah ya kori mala'ika ya zama kamar sarwayi a gaban annan musa ga nan musa na hango shi kusa da shi sai ji da bari ya sauri ya ido wannan sarwayi domin su hana tafiya tare bai dai san waye sarwayin ba suka dinga ɗanawa bai iso shi ba shi ko bai tsere shi ba sha biyu rana na yi sun je garin da biyar kwana takwas sun sha mai daga abin sha biyu rana daga handi to anan ne annabi musa ya gamu da ɗayan annabi shu'aibu suka ɗan tattauna ya taimaka musu ya musu bayi a rijiyar da ba a iya buɗe ta sai ƙato saba'in idan yan tana ce ba a buɗe ta za a duk amfani da sauran riyoji da ita rijiya in tana da ruwanta baya baya yana nan a yadda yake da in ka rubuta inda ba iska ko kaɗan a cikinta to ruwan yana nan kamar ba a tono shi ba yadda yake da a ƙasa haka yake sabo ba abin da zai rage ne ba zai kafe ba to shine yasa suke rufe wannan tattara rijiya shi ko anan musa saboda ƙarfinsa eh yake kimi wannan dutsen ya ajiye ya ce wa yaran ku zo ku ja ruwan nan eh dama ya ce me yasa ba za ku yi bayi ba kuna tara dabbobi suka ce baban da ana faduwa da maza dole sai an gama bayi bi bayi ja to ku dakata ya buɗe wannan rijiyar suka yi ba su koma gida kuma ja ya aka yi kwada yanzu yanzu suka ce a wallahi mun gaba da wani mutumi a muntacci ga ji gaje da mana daga ji shi ma san baban na wajen ja kira shi haka ja kira shi to shi kenan ya zo same shi da ya zo yana kuma jin yunwa shi an ne musa an wuri ana sarfa tafiya ba a ci ba ba a sha ba to dai a nan jaru ne mata to ba za mu dan saka maka maka alkhairi mu ba ka abinci saboda alherin da kai mana na buɗe wa yara inda za su yi bayi eh ja amu gidan mu duk abin da muke mun yi saboda Allah ba a ba bukata biya mu yana jin yunwa fa ce mu gidan mu duk abin da muke mun yi saboda Allah ba a biya mu an ga ya wuce a mu kuma gidanmu duk wanda ya mana alheri ya mun mana alheri saboda haka kama sai ya karma ya sa to nan ne suka yi rijin ya ce da awar mata da ya tsada ya awar mata da ita akan sai mata kiwo shekara takwas shi na sadakin ta kiwon shekara biyu kuma za a biya shi lada ya yi kiwo shekara takwas ɗin gabaki da takwas na sadaki ƙara biyun kuma na a biya shi lada aka biya shi ya hada to kuma shi ne ya ɗauko mata tasa a wani kawai ma kafin ta aiku sai ya tuna garin su zai je ya duba jatumarsa ka ga mu wani ko rani ya je rani kyau ba zai je garin uwarsa ba kawai sai zama da nuna Allah mala ba za ta kije labarin ka ka ga wannan babu kyau shi ba a garin an yanke wani hukuncin kisa ba dubo gudo waye amma da ya tuna mahaifiyar da zai je ga mahaifiyarsa mahaifiyar ma da shi dai Allah zan su ji mahaifiyar da shi amma ai duniya ba kowa ne ma tabbata ma haifiyarsa ba ce saboda mai amma yadda shi zan nuna gidanta ne ta gidan Fir'auna ba ta da an san cewa dama ita aje shi ba ya komo ka taho da iyalinsa dare yayi aka yi hadari ruwa ya fasu kashi da matarsa da daddare sai ya bata hanya to ai dama kaga bai taɓa zuwa garin ba wannan zuwa tsayin nan ai kaga bai je ne da gari ba wannan tafiyar ma ta wanda ya gudo ka ba ta ganin gari ba ce jiya na zai ya yi wuta kan wata bidiya ita matar ta zauna a in a nan inda suke shi ko zai je wajen wutar can in ya ga mutum a wurin wutar ya nuna masa hanya a wajen ana ne da kudiya in ko bai gani ba zai zo da wanda zai zo da bakin wuta sai a zo a jidumi a saboda sanyi da ya dame su in gari ya waye a sanye da za a yi to a nan da ya je kawai sai Allah ya musa magana sannan Allah ya fara magana da annabi Musa kuma nan ya zama annabi Allah ya ce na aike ka ya roki Allah a bada mataimaki Allah ya ce zan baka yace abin daga yan uwana Allah ya ce zan baka yace abin haru dan uwana Allah ya ce na bashi sai suka tabo tare Allah ya ce ka je ka same shi ku je ku zuwa din shi annabi Haruna a lokacin ma yana tun gida bai san za a zuwa a ba shi ko annan musa yana daji zai zo ya same shi a gida a je a yi wa fir'auna wa'azi a nufin kama zalimin Allah da kaje wajen mutane a zalimai fir'auna da mutanen da rasulan kai manzo na ne zuwa gare ni قوم فرعون مدانا فرعون معه جاء فرعون ظلموا أنفسهم ظالم كان في الكتب تكافر بالله كم كافر سوى الله وبني إسرائيل في عبادهم كما سنة ظالم بني إسرائيل سنة أبو جدد كثير منذ ألا يتقون شن كو فرعون ولا تذكر الله با بلاده لما تدعى فيوجدونه فكرين الله الله تبجيك يا مدعك قال مدعك أنا مدعك يا أبو ni a kawo suna jin tsoro an yi katibu ne kan na je su ke karya ne wani biyu ko sadari na in kunci min da kalili hamli saboda kare ta wanzu a gare ni wala yan tsari ku lisani har na ba zai saku ba ya da ya risala da wato me ba da wanzanci shine iyarwa saboda kowane wanda ake faɗan nan wanda ya hakan sa kuma a gidan da aka zuwa kona shi na yaro بالأقول زبر وانا كل على بيبي وانا يجي عزنا فأرض الله أجي هارون ألا كأيك أتعرض لدن وانا هارون مجيوم واحد تاريخ ولو علي ذنب نيما نامن وانا لي يجوم ده أنا كذي ديني واري يقدر يبدي منه ناقص بس يبدي ده أتكلم فأقام يا كتروني بي أنا أقول لك بكرة يجوم بيجي بيجي ده دواء دمبا أما أكاد يجوم موفيو إن دو كذي ني سيكي يجي دواء دمبا har da ala kalla ala ce wane mutum ya kace ka eh ala ce wane mutum kalla wane mutum wannan radu a cikin da wane mutum ya kace ka amma ya tuna ka roki mataimaki na baka kuje kan fa za ba ku tafi ai an da kai muna wa aku ga dan uwanka fa bi a wannan kafin daga libul halil Allah gaib akwai rinjayarwan hadiri wato wanda yake guri bisa wanda baya nan wadda bi ayatina da ayoyinmu ina ma'akum ala ce ni ina tare da ku a ko'ina wurare da dama ala ce ce inna ko ya ce na hannu kamar gayya saboda yana wato bautar da bayan da a wasu wuraren ya sa su yi masa wasu abubuwa wanda ya dace amma an hana magana tauhidi sai ala ce ni ana lahu ni ni ne ba zai ce ba zai ce ina mu ne ba ce ni ni ne mun zai wani ina jin duk abin da suke yi za ku yi muna ji ma ta kula abin da kai Musa da dan uwanka za ku je ku faɗa na manzanci wa ma qalu lakum da abin za ga muku dun muna ne muna ji su biyu ne amma aka dinga magana zo a matsayin jam'i ma'akum ba sai ma'akuma ba fa biya fir'auna ku biyu ku je gurin fir'auna wa kula ku biyu ku ce inna mu ai ma na kullum min na kowanne da cikin mu rasulun rabbil alamin manzo ne na Allah Ubangijin talibai ya aiko ilaika zuwa ga daga kai Fir'auna anar zulma ana bani Isra'ila ka bar bani Isra'ila da Allah mu mutafin Sham domin mu je mu Allah bauta a can wannan abin da Allah ce yi ya fada ke kawai ya zuwa da shi fa ta yawo a nan mu da zo gari ya nemi dan uwansa Haruna suka tafi gidan wanda daman yana neman annabi Musa a kaje shi an yanka mara hukuncin kisa ya gudu ana ta nema da yan cid da yan sanda da yan banga da yan waye duk ana ta nema a nan musa ba gano su ba ya gudu a can ma dama yana jin tsoron karfi don shi fir'auna da ƙi annabi ya wace a la ta kaf na jauta min kan zalimi ce ba a zalimi ne ne ya shigo kasa ta nan jami'in zai kwantar da hankali ga musa to yanzu ga ya musa ya dawo garin eh aiki ya bai kenan eh to shi kenan kawai dai ga zo a fada fa ta yawo suka zo wajen sa fa kara da musu gaggaya masa ma da ke wani abubuwan da aka faɗa aka ce su ji gaya masa nan suka je duka gaya masa lokacin duka fada ba a gane a nan wutan nan ba wannan ba komai wa'azi ba sai قال انا مماكن واحد حي زي فرعون وعلي a garin na je wannan yaro ne ba ta gida kare fir'aun da musa fir'aun da ya duba ya gane musa ba sai gane shi ba ka ji dan tsiya sai gane shi ya ce wa annabi musa alam nura duka bina walidan kai yaro ya mana ba kai ne muka yi rindon a gidana ba walidan tun kana yaro da giran dan karami karima min wularin ba a rade da aiwarka ba ba da gida ni ba na biya an yaye ka an sha da kai nono na biya aka kawo ka an yaye ka zo ka zauna a gidana wanda bisa gina ka zauna a gidana min umri ka zini da shekara talatin a gidana ba sai bane annan musa ya zauna shekara talatin ya labafa min malarin da auna tufa irin na sarki yake na anan fir'ana ana ce masa dan sarki wayar gaba malaki bi irin dokin fir'ana na hawa da kayan aran lokacin nan shi yake hawa ya fito abin da wa kana isa ma ibnu ana kiran annabi Musa da suna ɗansa a lokacin ya dawo ya faɗi faɗa ba ya ce wa ba'ad da fa'al da kalafi fa'al ka aikata mana wani aika aikan da ka aikata shi ya katsu wani kifti shi ne kaje ba tuɗan nan da ya yi wa an zai minar kai birina in ji fir'aun ne ba ya ga nan mura kai lokacin sa da jayayya a nimata ba kai mun godiya ba eh ba kai mun godiya ba eh bi tarbiyyati wa adam ittibat kai ina tarbiyar ka kuma na duk dangin ku ina motar da ku kai ban motar da kai ba ba kai ba ne ala musa ne musa ce ba an zuwa da lalle ni ne na yaga da wannan wa ana min abdallin a lokacin wannan abin da na samu ban san zan same shi ba eh lokacin ni ba manzo bane ma'ana da ni manzo ne da ban kashe muku ba yawa lokacin ni ba manzo bane lokacin na mai karfi ne gudun ni ba manzo bane fa faratu biku na gudu muku lamma kiutukun da na ji tsoron ku fa wa haba li rabbi hukman yanzu ubangiji ya bani ilimi waja alani min al mursalin kuma ya sa ni daga cikin manzanni yanzu ni manzon Allah ne ai Allah rahma
وتلك نعمة نمنها عليك أن عبدت بني إسرائيل نعم.
قال فرعون وما رب العالمين مم.
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين نعم.
قال لمن حوله ألا تستمعون نعم.
قال ربكم وآبائكم الأولين نعم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون نعم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعبدون نعم قال لن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين نعم قال أولو جئتك بشيء مبين نعم قال فأتني إن كنت من الصادقين نعم ذلك يغناهم فإذا هي سلطان مبين مم.
ونازع يدهم فإذا هي بيضاء للناظرين to annabi Musa alaihi salam ya ce wa tilka ni'matu wata ni'ima da kake dafa dana zauna a gidanka na sa tubabi ka na wada a kanka wata ni'ima ce ta munnu ha alaihi kake mini gori ana batta bani Isra'ila don saboda bukatar ka samu ka bautar da bani Isra'ila kurum sun zama bayan ka kana bautar da zuni ko baka bautar da ni ba yawa abin da ya sa kai haka ai ba wai dutsen sun cancanta kai mutu ba su ma bauta ba ne su zalinta su kai zalinta su kai ai ƙara fir'aun to nan ba nan ne ƙara tara ke ana rubuta mata wadda ke ƙoƙarin haihuwa sai a ba ta ta sha za ta haihu lafiya kalau in ba samu yanayin rubutawa ba ana tofa a ruwa ƙala ƙala ne a nan guda tara a jere su ne ƙala tara in an baka wani jawabi an je ka je ka nemi ƙala tara to wannan ayon su ake nema ƙala ƙala kowace aya ta fara da ƙala a jere a jere har aya tara a nan to zo ake rubuta ƙala fir'aunu ana- fir'aunu ya ga annabi musa wa ma rabbul alamin ka ce wai ubangijin dalikai ne ya aiko ka ka zo ka mun wa'adi to waye ubangijin dalikai ka zo ba dan gangace ba waye shi har ma wai allazi kulta wanda kai kake cewa innaka rasuluhu kai manzon Allah ne to waye shi ai ayyu shay'in huwa wani abu ne shi rabbul alamin wani abu ne aga wani baka da ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai ubangijin nan naka na dinariya ne ko na azurfa ne ko na tagula ko na me muna da Allah fa na komai da komai eh annabi ga Allah ta kullu wallahu ahad eh ba maganan tagula ko dinariya ba Allah dai to ga ga ma ga ka ji abin da yake ba za mu hanya kafar dili dai ne wai wani abu ne Allah na ubangijin zalika wala ma la yakun sabilun lil khalqi ila ma arfa da haqiqati ta'ala ai kaga alila kun ba ta iko da ya Allah yake wa ina ma arfuna bi sifati alija na sanin Allah da dubobin sa ajaba Musa sai annabi Musa ya amsa masa alayhi salatu wassalam ira da aminci Allah ga yi ba da hada sace da sace dubobin Allah kala sai annabi Musa ce ubangiji na ji rabbul alamina rabbus samawati wal ardi shine ubangiji sammai da kasa ba ma bai nawa da abin da ke tsakanin su ai kaliku dalika mahalicin wannan shine rabbul alamin in kuntum mu'minin in dai kun kangance bayanahu ta'ala to shi Allah madaukakin sarki kaliku shine wannan mahalicin wannan abin da na faɗa sama da ƙasa da abin da ke tsakanin fa aminu bi to ku ba da gaskiya da shi wa da shi karanta qala bil aun fi fir'aun ya ji man hawla ga na gefe gefen sa min ashrafi qaumi daga manyan manyan mutanen sa yace ala tajibuna yanzu ba ku ji jawabin yaron nan ba ba ku ji ba jawabin da yake jawabin da bai daidai da abin da zai bai ji ba ni zai yi tambayar da ga mun kana rabbul alamin ya zo jin wanda ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza kare mu da ja nan mu da dai rabbukum ai shine ma ubangijin wa rabbu abaikum alawwalin kuma shine ubangijin iyayenku na farko wannan sai fara mata haka to kaga wannan kuma to abin da ta fir'auna kuma sai fara fushi ga sai fara fusata shi ne gida shi ne Allah aka ne shi din ma kan da Allah da qala sai yace inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun lalle lalle manzon naku da da yake ayi ko muku ci to ma haukaci ne ma kaji baka magana qala nan wuza ce maza rabbul mashriq wal maghrib rabbul alamin nan da ya aiko wani shi ne ubangijin mafitar rana da mafa'alanta wa ma bai nan da abin da ke tsakanin in kudin da ake sun kun sani in kun zama masu hankali an da muka zalim cewar haka ba amin da ku ba da gaskiya da cewa da shi kare kala bi aure da musa zai bi aure da ana musa to bana ga maka da yanzu ka ce la an ga yadda an ala naka da mahzuni in har ka ce kana da wani allah in har ka ce kana da wani allah banda ni za a kai ka kurkuku ba a kulle ka daure ka wato yana da wani kusa tare da yasira a jiya da mutum cikin ƙasa sai an tara a tona jige da mutum cikin ƙasa fir'auna ba ta ƙi mutum yana za mu zo a kurkuku ma a tsaye a cikin ƙasa ba gama ba tukakken rani sai a zura mutane bai ba zama a haka zai kawai ba zama e wanda aka zanna kuma ba kwanciya wanda a kwanta kuma ba tani idan mutum zai da gunamai a wandon mutum a ɗaure sama a ɗaure ƙasa wai ya ji Allah maganar fara bila yana tare da kawai mugu ne ba ga mutum ma mugu ne haka yake zai mutane to amma dai ya ga abu tun da yanzu na can a ya gani tun da zai tuwo ma Allah ce ba mai dan ba ma zo ka tuba gaba ne kawai da kada ka tuba gaba ne kawai yace to zai sa annabi Musa a irin wannan ka gani kana bijiruhu shadidan kurkukun sa akwai tsanani yubatu shaddu ala kullu mutum shi makani a wani guri ta talara can cikin ƙasa wa da wasu kadai la yusiru wa la yasmu inda mutum ba zai ji ba ba zai gani ba fi adam ba zai ji mutum kowa ba ji ya lafiya yau kare mu da ana mu da ja ka daure ni awala waji duka bi shay'in mubinin ai atabalu zalika zaka aikata haka walau ji duka bi shay'in mubinin ko da na zuwa da wani abu mabayyani ai ma'ana burhanin bayyinin hujja bayyananniya ala da sa'an ta kan mannan jina kare fir'aun da fir'aun yake mata fa bi yin kuntum min sadiqina to ka kawo shi mun aka zo da cikin kana daga masu gaskiya biya cikin sa fa alga asawu eh jefar da dandan da jana mata fa la yasbanu mubinun sai daga maciya ma bayyaniya hayyatu azimatu maciya babba yana ga daukan da zama sanda wanda za a yada mu ya sa hannunsa a hama da ya fidda shi a kare da haifi da ta min jaibi shi daga ajiyunsa bai da ya bai dawo zai ga fara za bi su ayi mai haske linnasi daga duk masu kallon wannan abu ne ba da mamaki ana fir'aun shi fir'aun ya ce lil malai hawalo ga majalisar da ke kewaye da shi inna hada da sahirun alimu lalle mun sannan matsafi ne gwani dan tafiya nan ya koyo tsafi yuri da an yi kurta kun yana nufin ya fitar ku kenan min Allah kuma daga kasar ku bisirihi da da zirin da so ke kwace sauta kuma na samu ru to yanzu me kuka da a yi qalu arjihi suka ce adaka da lamarin da wa akahu da lamarin dan uwan a dingire da ku wa qalimu da aina hasirin a aika masu gayya a cikin birane a je a yi gayya ya duka mai kulle saharin alim a zo da duk wani masanin tsabin wani ya bulu da muza bi ilin siri wanda ya fi muza iya tsabi na amu
فأتبع الكافرين في يوم معلوم نعم قيل للناس أنتم مجتمعون نعم.
فأتنا كالوسان إن كانوا هم الغالبين نعم.
فلما جاءت الرسل قالوا لفرعون أئنا لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين نعم.
قال نعم
مم.
وإن تكونوا إذا لمن المقربين نعم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نعم فألقوا حبالهم وعصيهم مم.
وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون نعم فألق عصاه فإذا هي تلقف ما يابهون وألقي السهرة ساجدين نعم.
قالوا آمنا برب العالمين مم.
رب موسى وهارون مم.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم مم.
يعلمون كثيركم الذي علمكم السر فلا سوف تعلمون لأغفرن أيديكم وأرجلكم بالخلاف ولأسلكنكم أجمعين مم.
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون to wannan kisa wato ita ma dai ta dan dawo a cikin wato ikoshi na shi fir'auna kenan fir'auna yake to lalle annabi Musa wani matsafi ne barin garin da yayi ya je ya koyo tsafi ne dan ya zo kwace musu kasa ya za a yi aka ji a yi gayya a gaido matsafa gwanaye wanda sun ma dubu san iyawa a zo a kunya da shi a ciki a kuma hukunta shi shi kenan za ka ji dauda a yi kamar labarin zuwa cikin surta an da bai annai musa ran yau shi kike so mu kira matsafanmu a zo a gwabza da kai eh ji akwai ranar idin nan da ake gayya ake taro kowa yana nan a yi abin a idon kowa idon jama'a shi kuma zo ki a tara jama'a don ya gaya kowa magana Allah to ranar nan ne za mu haɗu aka sa ranar sai ranar ta zo mazafa aka gaiti guda saba'in mazafa su saba'in aka gaida gwanaye suna iya mai da igiya ta zama maciji katon maciji yana gudu suna iya mai da sanda ta zama katon maciji kamar da ana musa ya zo yana ajiye sanda ta zama maciji to su suna yin wannan gaba gaban ba ma wani abu bane su mazafa inda su hada igiya ma ta zama macijin ko da gafu da zai zo sai zo da sanda da igiya wato in kai ka zo da sanda kawai shi sanda da igiya kuma kowane dai tafi yin mace haka suka zo aka ce sun cika gurin da macizai gaba daya gaba daya gurin suka zo cika wurin da macizai wajen ma sa aka tara madafa limi kato mai ma'alumi a wata rana a wani lokaci wanda aka ambata kuma da handi min yau mai dina a ranar ku taro wakilin ne na ji aka ce wa mutane a da mutum nuna ko da a zo a taru a zo a kalla a gani la'alla na nan ta dosa a rasa in kano kuma na galibi wa la'alla ko za mu yi maɗafa in maɗafan sun yi rinjaye kaga a nan akwai bukata wato na kwaɗai da mutane kowa ce sai ya zo din ya gani yanzu suna ganin aka zo a kuma da mota a cikin jama'a shi kuma yana son su zo gaba ɗaya su ji wa'azi ka kowa na son a yi taron amma manufa ne ta bambanta shi kenan aka zo aka taru ba aka taru aka taru aka taru aka taru to wani kenan to kuma su tsammanin su dai biyar da za a yi su za su rinjaye musa in sun rinjaye musa sai su ci gaba a kan addinin don haka ba za su yi adam musa ba wala ma ji asaratu da madafan suka zo kalolin fir'auna sai suka ce wa fir'auna a inda da al'ajar shin muna da wani lada da za a biya mu in kunna na ga galibi in mu mune da rinjaye muka rinjaye mu za a akwai abin da za a biya kala na mace akwai wai na ku lalle ku iza a lokacin nan lamir muqarrabi na kun zama daga manyan abada ya manyan makusanta shi ke nufa kashe wani mu za ta waje ba ko mu mu je ba na ɗaya ɗan rage saboda duka wani kai ɗaya suna ga su garin muza ne ƙari da muza da muza da muza al'umma an ce mulkun ku ku je ba abin da za ku je ba ne ku je ba abin da za ku je ba ba alƙawai ba al'um sai suka jefa wato igiyoyinsu wa igiyan da sandunansu wa ƙalu suka je biyu da fir'auna da girman fir'auna Allah sabaki inna mu lanahanu lalle ne mu ne algalibu na makurin jari aka sake sanduna aka sake macizai suka cika gurin gaba ɗayan gurin ya cika duk gurin suka cika da maciji ko ina maciji ba mata gadin su maciji na da yawa suna bazuwa falga musa a kawo sai annan musa ya jefar da sandata ta zama maciji bai da ya talaka mu sai suna haɗewa ma ya ji kun abin da suke yi suke juya shi a dinga kallon da ana ce masa maciji sanda a nan wata ta dinga haɗiyewa ta dinga haɗiyewa komin girman maciji da suka yi yana tsoro sai ta dada maza ta taɓo shi sai ta haɗiye sai ta haɗiyewa duk ta haɗiye ta da muka a zuwa taro matsafan da farko da da ana ta yaya a kashe wa nan mota a kashe motan da shi da dan uwan da a kashe mutu su ga Allah na zuwa zabe ne habba arti suka dinkara nan muza da gudu sai a nan muza ya sake sandarsa ta zama mashi dai ta haɗiye mutane da gaggawa tana ta haɗiye habba mara sai suka dole kafin a je karshen gari ya kai mutum dubu goma sha biyar suka rasa wani sandan ta haɗiye wani kuma ya faɗi a tattaka shi suka saka shakan suka tsere da gudu suka yi daji daga can kuma sannan ta dawo da gudu ta zo ta bori da ƙunfir'an ya hango da ta biyo da gudu shi ma ta ji ya nauta ta biji ya fada gidansa ta biji ya fara ɗakinsa ya fada kan gado mazini ya roƙo ba ɗaki ya sake lebansa na ƙasa a ƙasa ya ɗaga lebansa na sama a sama ya tokar ƙofar ɗakin gaba ɗaya ma ƙofar ɗakin ma rashin araba da kai ya buɗe bakinsa duba shi ya rufe kofar banko in ka fura da kowa ɗakin kawai cikin bakin na gaba na baki ya so ta take mun koma gaba da shi da lawan ya kashi eh da baya kashi eh saboda sarauta kai ke ga ina a sai take zawo ya ga ja a shi sarki ma na kan taba shi ne daga baya aka ji don wannan abu gayya za a yi a gaiso matsafa su zo a cikarcinsa yanzu an gayyato matsafa sun zo suka zo in abun da aka ganin su ma sun yi abun da aka gaya musu yana yi ta ki sanda ta zama maciji su suka ƙara hada igiya suka yi ta jajjefawa suka ta jajjefawa suka ta jajjefawa da suka gama jajjefawa sai anan wuta ya sai ki sanda ta su kuma da ya sai ki sanda ta sai ta haɗe duk gaba ɗaya abin da suka yi duk sanduna saba'in da suka kawo da igiya saba'in duk sun zama macizai amma sanda ta haɗe yanzu kuma ta koma yadda take bata ko ba ta irin maciji ya haɗe abu ya ƙatan cikin ba yadda take haka take kuma ga ta ƙatuwa da gudun ya ƙatuwa amma gudu kamar irin sira na macijin kai sarkin manafa ya duba ya duba ya ga duk abin da suka kawo wannan sanda a nan muda ta haɗe su kuma ba ta ƙaru ba yace wannan ba tsari bane wai ya za su sajidi ne sai gaba ɗaya suka faɗi suka kai gojin su ƙasa suka yi wa Allah su jira suka ce Allahu Akbar alu amanna maza ba suka ce mun yi imani da su suka fara cikin mutanen Fir'auna su suka fara yin imani da Annabi Musa mun yi imani da Rabbil Alamin da ubangijin talikai mu ubangijin halitta a yanzu shine ubangijin ba kai wa Fir'auna kamar a ce su kwaranta suka ce Rabbi Musa wa Haruna ubangijin Musa da Haruna mu shine ubangijin mu saboda abin da zai gano wannan abin da zandan nan zai ba ba tsari ba ne tsari ba zai guda haka ƙala fir'aunu fir'aunu ya ce a amantu yanzu za ku imani lahu ga musa saboda ana zana lahu tun ni ban yi muku izini ba haka ai ai za ku tsaya ni ne mai izini inna wula kabiru ko na ja'ala kuma sihira to tun da kuka je kun yi imani da shi to dama shi ne babban ku dama shi ne malamin ku shi ya koya muku tsabi sun san malami yana da wani logar sani wanda almajiransa ba su sani ba ya koya muku wani gefe ya bar wani gefen bai nuna muku ba yanzu yaron da ya yi kusa ɗaya gefen da bai koya muku wajen ba na hukun sha minu wagala hukun da akara ya sanar da ku wani gefen tsabi ya kone jaye ku da wani tsabin saboda haka nan kun yi makin a wani wajen ina hada da makar makarta mu wato kun yi dabara ke kun yi haɗin baki za mu kwace mana masarauta wanda sau ba ta alamu da sanu za ku san abin da zai faru ma yana luku abin da zai same ku bin a gare ni laukar da an na aike kun ajira kun min kilafi zan yayyanke muku hannayenku da sawayenku a mantar naki kowa ya yanke masa hannun dama a yanke masa kafar hagu kalibar an daman can da mugunnata za a yanke mutum hannu da kafa ba amma ba za a yanke na gefe ɗaya ba ya watan na gida wanda kuma nake yi wa dabba ta nake na zo daure ta haka zan muku kowanne ku za mu yanke masa hannunsa na dama wa rajula hu yusra da kafarsa ta hagu haka za mu walau zalibanakum ajma'in kuma in sa a tsire ku gaba ɗayan ku Eh, duk a tsire ku gaba ɗaya qalu la dayya suka ce masa ba damuwa eh ba damuwa wanda yake da imani ai ba jin tsoro suka ce ba damuwa kai abin da za ka yi ai kaga a samu da kudu da sarkin garin ya tura yaro ya je ya koyo tsafi ya zo dinka mana ya da wata karya ya ciki shi ne Allah yaron da ya je ya a shi a wajen wani rahibi ya musulunta ya dawo sarki ya zo ya gane daga baya sarki ba da kashe musulmi yana kashe musulmi yana kashe musulmi yana kashe musulmi har aka ana sa zartu akan mutu ana yanka ana sa zartu akan mutu ana yanka duk abu bai ba har aka zo aka zo da yaron a jirgi a kai tsakiya tsakiyar teku za a wurga shi shi Allah ya sa jirgin ya zubar da duk kuyojin kuma yaron bai fada ba yaron ya dawo ya ce sarki na dawo idan wannan zai ga Allah ya maganin su ya sa gyara da wani ya ka ji aka haukar duki da shi kina ne tsololin duki a sako shi ta mulmulowa da aka dai kan ƙoloron duniya kafin sun kuro shi sai addu'a sai Allah girgizo su suka mulmulo suka lalata suka buɗe dawo ya ga asiri Allah ya kaje waɗanta kai karshen da ba sai da ya ga a sarkin ba za ka iya kaje da sai ka tara mutanen ƙasar ka gaba ɗaya ka tara ƙasar gaba ɗaya in ka tara su ka ce ka ɗaure ni ka ɗauki biya ta ɗaya ka ce bismillah ya rabil gulani da albarkar sunan Allah wa bakin wanda ya roka harbe ne kai haka dubo to za a kashe da sarki da ana mutane da bisu larabi gulami har yaro sai duk kasar aka imani to ka ga yanzu wannan ga Qur'ani shi ga ya kuma ga shi wanda ya ga yaron gaba da shi imani yace to zai musu sannan shi ya yanki kafar dama ya a hannun dama da kafar hannu kuma a tsire su na a tsire su to ga mun yadda mu duk abin da ya zo mun yadda yawwa mun yadda inna mu ila rabbina munqalibuna eh za mu koma wajen ubangiji mu a lahira kuka ji ai duk abin da aka yi ya kanka duniya ne daga ran mu ya fi gaba abin da za ka yi da muka je ka abin da za ka yi to za mu gana nan lokaci ya yan abin nan sai in Allah ba mu iko gobe sai a ƙara da jinka don ta dan tsawon ba mu mutu kila rabi ba to jama'a Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu gafara kakannin malamu Allah ya mutu gafara za mu cika imani da ba mu lafiya da zaman lafiya kan hankali idan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ji ma da sana da fati kowa bukatun suna da kai marasa lafiya Allah ba su lafiya na gida da arewa da wasu mata masu juna biyu ana fuske da lafiya ya yi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya da warkar da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق والحق ولا دي لا صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ودار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم